أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم alhamdulillah ci gaba da karatun littafin muniyar murid za mu tashi yau arkanul wazifa arkanu istighfaru rabbil izzati mi'ata marratin bi ayyi sigati أو زرهم التعظيم قبل نفيه سواه هو القيوم بعد الحي وينذر الفتل ثلاثين ولا يزيد من لذا الأخير قرتله وصل بالفاتح خمسين ومن لمثلها يزد فسعله حسن وهل لنا مئة ومن يزد زمانية ففعله لا تنتقد وبعد ذا جوهرة الكمال تقرأ إحدى عشرة في الحال وفي حياة شيخنا قد زادوا واحدة فزيدها سداد تسبيحنا من بعد كل ذكر بما تقدم لورد يجري ibn babul alawi radiyallahu ta'ala ya ce arkanu astighfaru rabbil izzati mi'ata marratin da yi sigatin za mu ji cikin wannan kamar bayan da aka saba ba amma za a yi za a yi bayani daga bayan insha Allah arkanu ha rukunanta yana nufin wazifa istighfaru rabbil izzati mi'ata marratin shine istighfarin ubangijin buwaya shine Allah tabaraka ta'ala mm rabbul izza akce akce rabbu shay malikuhu mamallaki abu shine ake cewa ake cewa ubangijin shi a baga su laraba mai gida ma ce mai suke mai rabbul baiti ba yawa to ubangijin izza walillahi lil izzatu jami'a baki dan izza buwaya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala saboda haka Allah shine rabbul izzati a istighfari shine cewa astaghfirullah astaghfirullah mi'ata marratin kawa ɗari di ayi sigatin da kowace siga ma da kowace irin siga ma au zidhu mat au zidhu na ta'zima qabla nafyi siwahu koko anan ka ƙara a ta'zima girmamawa kabla nafi shiwahu gabanin kore waninsa wani kayyuma kuma ka ƙara kalma ta al kayyuma wadatacce ga zaci ba da alhayi bayan kalima ta hayi shine rayan sarki ma'ana in ka zo in ka ce astaghfirullah ka ƙara astaghfirullah al'azima shine ta'zima kin ka ce astaghfirullah al'azima allazi la ilaha illa huwa shine nafi siwahu kore wani shi astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa yawa yace wal qayyuma shi ma ka kara alhayyu la qayyum kenan a shine yace ka kara wal qayyuma ba'da alhayy ka kawo kalima ta alqayyum bayan ka ce hayy ma'ana sai ka ce annal hayyu la qayyum sai ka ce alhayyu sannan ka ce alqayyum a astaghfir sai kenan ka ce أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم shine wannan sigai yace in ka so ka ƙara wannan akan istighfari wancan wanda aka sani cewa astaghfirullah astaghfirullah in kana so ka ƙara wannan astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa in turid fatul 30 wa la yazidu man li zal akhiri kasara yace in ka so sai ka karanta istighfarin nan kafa talatin shi ko mallizal akhiri katara wanda ya karanta istighfari da wannan kaifiyar ta karshe wato cewa astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum to wala yazid baya ƙari akan talatin kin wa in turid fatu salatina to karatun in kana so ka ƙara alhayyul qayyum العظيم wato astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa al qayyum to na wurin dole ne 30 zaka tsaya wa salli bil fatihi 50 sannan kai salatul fatihi kawa 50 wa man li misliha yazidu wa fi'il wasil wanda kuma ya diba ya ƙara kwatankwacin hamsin ɗin suka kai ɗari fa fi'il wasil yace aikin shi mai kyau ne wa hallilanna mi'atan wa man yazir samaniyatan sannan ka ƙara hailala wato wato kai hailala kafa ɗari wa man yazir saniyatan wanda ya ƙara wata ɗarin kumbancin ɗarin warko fa fi'luhu la tantakir wala maimakon hailala ɗari sai ɗari biyu ma ba wai rafkan ruwa ne ake zance ba aka in kana so wai kai za ka iya yin ɗari la tantakir wanda ya kafa filuhu fa fi'lahu la tantakir kakka yi musan aikin shi kar ka soki aikin da yayi wa ba da za jawharatul kamali bayan wannan bayan hailala sai karanta jawharatul kamal takrahu ihda asharatan fil hali a take shi ne fil hali takrahu ihda asharatan ka karanta kafa goma sha ɗaya wa fi hayati shaykhina qad zadu wahidatan amma yace a rayuwar shehinmu Sheikh Tijani Allah ta'ala anhu sabban shi sun ƙara barra ɗaya sai ta kai sha biyu fa zaiduha sadadu yace to ƙarin ta gudan nan mai shiga sha biyu da koma maimakon sha ɗaya kana karanta sha biyu wannan ƙarin sadadu katarnanne ne abin da aka yi gaban Sheikh Tijani radiyallahu ta'ala ya tabbatar da shi ana cewa sha ɗayan ake yi da farko wani lokaci shehu aikin da yake yi kamun ya ida ya zo ya ci gaba da wajifa sai suka tara yana hitawa sun zo ta ƙarshe kawai sai suka ɗaga hannuwa mahalin ɗaga hannun nan kawai suka ƙara guda don shehu ya samu to kuma sai aka barta tun daga nan kawai ta miƙe sha biyu tasbihu na min ba'adi kulli zikirin cewa tasbihin da muke bayan kowane zikiri ma'ana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wannan tasbihin min ba'di kulli zikiri bayan kowane zikiri daga cikin zikiran da ake cikin wazifa bayan istighfari bayan salatul fati ko salatu annabi baki da suna umuman kamar da a ko dan nan ma bai bayyana wannan bayanin kan salatul fati ba ya dai ya dai faɗi ya ce wa salli bil fatihi wannan shi ma abin nuni ne kan shi cewa ita ita salatul fatihi sharadi ne iya ta karanta ta a cikin wazifa sharadi ne sai mutum ya iya karanta salatul fatihi ake ba shi wazifa a wani suka ce yana cikin abin da ke nuna cewa shi wuridi na sahi da yamma ya fi wazifa ƙarfi ya fi hailala ƙarfi saboda za a iya mutum gashi an bashi ɗarika amma ya dakata wazifa sai ya iya salatul fati sannan ya karanta ta kai karanta wazifa sai ya iya salatul fati sai shi yasan ya aka ce shi sa'anan ma aka tsaro daga wuridi lazimi yadda ake lazimi sannan yadda ake wazifa sannan yadda ake adara wato zikirin juma to kenan ita salati sai salatul fati ake a cikin a cikin wazifa to abubuwan ake yace shi tasbihin da muke yi bayan istighfari hakan nan bayan salatul fati shi ma a yi shi hakan nan bayan hailala da a yi shi shine tasbihuna min ba'di kulli zikiri tasbihimu bayan kowane zikiri bima taqaddama ga abin da ya gabata liwirdin ya jiri wato ga abin da ya gabata ana gudanar da shi dangance da wuridi na lazimi a to haka nan za ka yi a cikin tasbihi wannan magana ta farko an faro ta mai shari littafin nan wato sheikh ibn harabi sa'ihi rajala ta ranu ya ce wannan aikin a kan shi almajiran shehu wanda suke cikin sahara kan shi suke ma'ana cikin kowanne gaba in ka zo sai ka ci subhana rabbikal bi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba shi ne ake ba a banyan birane ba shi ne ake a kai ba a zawiya babba ta fas duk da cewa ya yi nuni a ciki ya ce shi wannan kin wani irin nuni ne bawa ke yi da godiya kan kowace ni'ima da Allah ya datar da shi da ita wannan istighfarin da kai Allah ya datar da kai kai istighfari abinda wani bai samu bai samu dama Allah ya bai samu Allah ya datar da shi ba to shine sai kai godiya subhana rabbikal izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ka gode ma Allah kan wannan ni'imar da Allah ya rubuta da kai aikata ta haka nan in kai salatul fati haka in kai hadala shi ma ka cika da haka yace wannan wajeyi ne mai kyau amma dai aiki ba shine akan shi ba cikin manyan zawiyoyi da manyan birane yace a sahari almajiran shi wanda suke cikin sahara kada suke wannan wannan lissafi sannan ya ci gaba da bayani yace wannan tsarin in an lura kai ka ce an ba mutum zabi in ka zo yan karanta wazifa in kana so ka karanta in kana so ka yi istighfari ɗari ko ko a ka wato istighfari wancan gwamnan istighfari ne cewa astaghfirullah astaghfirullah ko dai ka yi shi ɗari ko ko ka yi wancan mai talatin astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ko ko kamar an baka dama ne in kana so ka yi salatul fatihi hamsin ko ko ka yi ɗari ko ko kamar an baka dama ne in kana so ka yi halala ɗari ko ko ɗari biyu kamar yadda dai abin yake bayyana a nan a zahirin magana ya ce shi ko a yanda maganar take da farko abin haka yake wato istighfari wazifa istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah dari ake yi sannan salatul fati ita ma a yi dari sannan hailala a yi dari biyu wannan shine asalin harkon inda ake wazifa to daga baya aka samu sauƙaƙawa har ibn babul alawi yana karanta wata wasiƙa ta Maulana Shehu Tijjani Allah ta anhu yana cewa a cikin ta in ya muku nauyi ku rage ku maido shi haka sai ya faɗi haka kamar yadda aka sani to wazifan maimakon istighfar ɗari a'a ku ce astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum 30 maimakon ku yi salatul fati 100 a'a kawai salatul fati 50 ne maimakon haila 200 a hailala kawai ɗari ne sannan bayan ko ne ne in istighfari nan an yi da ba ta komi bayan salatu fati kada ake ta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun bayan hailala ita sai ake sayyidina muhammadu rasulullahi alaihi salamullah sannan an yi da baki da za a kara inna allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kenan da nan wurin karshe da bayan salatul fati in an yi da salatul fati ne kawai ake kawo wannan tasbihin a wannan kaifiyan wadda ita ake a kai ita ita ce wadda ƙarshe ake a kai yawwa wannan shine abin da ya kamata a fahimta yawwa hadaratu yawmil juma'a sannan bayani na gaba yanzu za a yi shi ne bisa kan zikirin juma'a an ce ana ambata ta ne hadara saboda yawancinta ana halartar ta ne shi zikirin wanda ana halartar shi ne daren juma'a wanda ake yi bayan sallar asar a zuwa haɗuwar rana ana halarta shi ana samun ana samun akwai halarta ta jama'a an yi son shi a cikin jama'a sannan kuma yana samun halarta kamar da zamu karanta a gaba insha Allah ba'da salati asri yawm al-jumu'a yalzamu man yakunu dhikru ma'a عيللة لمغرب ولا تعد وشرط الاجتماع فيها معتمد لمن له أخ وإلا فعلا منفردا ومن يكن قد شغلا جاز له الترك إلى قبل الغروب بساعة ونصفها ياتي الوجوب ومن يشا التزم ذكرا عددا ألفا فصاعدا بلا عصر بدا وفعلها كهضرة الخلوت تحسينه ينمى إلى الثبوت ومن يفتح وقتها لا يلزم قضاؤها بلا خلاف عالم وتركها يفيت خيرا جما إلا لعذر عارض ألما يكفيك في الفضل حضور المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا نعم bada salati asir yawm juma'a bayan sallar asr ta ran juma'a yalzamu man yakunu zal wirdu zal zikru ma'a yana lazimtan wanda wannan zikirin na dariqan shawti jallata anhu wa ardahu wa annabi amin qudisuruhu ba'ahu yake tare da shi duk wanda yake allakanta mai dariqa to lazimi ne wajibi ne akan shi hailalatun ya karanta hailala la ilaha illallah bi magaribin har ya zuwa waduwar rana wala tu'add ba a kirgawa wa shartu lijtima'i fiha mu'tamad sharadi na haɗuwa a tare da jama'a fiye a cikin karatun a cikin halaratar juma'a mu'tamat abin dogaro ne wato abin ne wanda ke shi ma wajibi amma liman lahu aku ga wanda ke da wani dan uwa a gari wanda suke wanda suke tare wa illa in ko ba haka ba babu dan uwa babu abokin yi fa alamun faridan ya kai zikirin juma'a nan shi kadai wa man yakun qarshu gila wanda ko ya kasance arshi gila hakika an shagaltar da shi a da wani an shagaltar da shi dai jaza lahu tarku ila ila qabl al wani abu ba ka da daman yin ta da wuri ba ka da daman yin ta tun bayan la'asar saboda wani dalili dai ko wani dalili to ya halitta ga mutumin ya farta ila qabl al har ya zuwa gabanin haduwar rana bisa'atin da kimanin sa'a ɗaya wa nisfaha da rabin sa'a ya til wujub wato wa nisfaha ya til wujub in ya kai abin da ya saura rana ta waɗi bai wuce rabin awa ɗaya ba rabin sa'a kenan to lokacin nan wajibci yake zawwa babu wani sauran lokaci kuma babu wani dama da ke ga mutum ya ce a barin bari kuma dai hau lokaci kaza wa man ya sha wannan a musamman wanda suke suke yi a jama'a ne to shi ko wanda ke shi karewa sai ce ma wa man ya shalta zaman zikirin adadan wanda ya so kuma shi shi kadai kai ke yi ya lizimci wani zikiri wato ya lizimci zikiri adadan adadi alifan ya kasance la hailan nan la ilaha illallah la ilaha illallah ba daga murya zai ban shi yana shi kadai ba shi kadai sai ya yi dubu fasa'idan ko fiye da dubu an rawaito dubu ɗaya an rawaito dubu da ɗari biyu an rawaito dubu da ɗari shida an ba a rawaito wani adadi muƙayyadi fiye da dubu da fiye da dubu da ɗari shida ba alfan fasa'idan ko ko mutum ya karanta dubu ko fiye da haka bila hasarin ba tare da iyakancewa ba ba da da ya bayyana ma'ana in dai ba da kai takayyidi bane ba mutum zai iya huce ma dubu da ɗari shida amma dai babu wani kai wani ayar wanda aka rawaito daga sabon shehu wanda suka rawaito daga shehu cewa wai za a iya dakata iya wannan adadin kuma shi ya zarta dubu da ɗari shida amma wai inda za ka yi ba tare da kirgawa ba ka huce dubu dai kawai kai ta yi shi ma babu matsala wa fi luha ka hadaratil khaluti tahsinu yulma ila thubuti yin zikirin juma'a waziluwa ka hadaratul khaluti kamar yanda hadara zikirin juma'a yake na wajen ɗan ɗarika khalutiya tasinuhu yunuma kyautata shi ana dangana shi zuwa tabbata ila subuti zuwa tabbata mana ya tabbata daga wani shekhu jari Allah ta'ala wa ardahu wa annabi aminu gudai sirhu an rawaito cewa ya ce a rika yin irin wannan hailalan sun ce yadda ake yin ta shi koyon inda ake yin guda hudun nan ne. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah haka huludu huludu an ce shi ita ce ita ce hanya ita ce wanda take akan ɗariƙar hallutiya an ce shau ya ya nuna abu ne mai kyau, amma an sharɗanta a wurin waɗanda suka iya irin wannan ƙin. Ba da fa'ida ce wansu sun iya wasu ba su iya ba wannan na hisga wannan wannan hisga wannan. So ake a yi zikiri ba haɗa baki a tahi a nitse a samu hodori. A ya zo cewa wa'ansu suna yi suna an suna sha wansu suna aka ce shehu biyani ya ce me wannan ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah da yadda ake zikiri ya maimaita ya ce ga yadda ake ba kenan ba in saboda haka ma akwai maganganun da yawa da malama suka yi suka ce ma in wanda yake in larabawa ne za su iya keɓancewa ce su iya su laraba za su yi in akwai wanda suke ajamawa su ma ajamawa su keɓance su yi nasu in har haɗuwansu batun su su ajaman za su bata ma a laraba ko laraban za su bata ma ajamawa in ko kai kaɗai ne ka samu kanka a wajen larabawa kai ba ajame to kai kokari ka saje da su irin yadda suke yi kai haka koko su ba kai balarabe ne ka zo wajen ajamawa kai kokari ka saje ga tahiyyar tasu matukar tahiyyar tasu ba batawa suke ba kowanne ne ko laraban ko ko ko bai waye sai ka dace da su har ibnu abab ibnu arabi sa'i cikin sharhi wannan littafin bujatul musafir yakan kawo kawo wajen an ce dalilin abin da ake son haka a cikin horo da ma'aiki sarrafin yake na a daidai da sau yana cewa ku tausasa ko alinu alinu ne ko ko yani hadisi ke cewa yana cewa ku tausasa hannun abokan sallan mana ga ka zama mai kaushi tsakiyar sahun ka wani murtukaka duka duka kana kamar ka ishe mutane a kai ma ka zama kana lankwasuwa to wannan shine hujjan cewa shi ma zikiri kai ma kakka zo sai irin yadda ka iya za a yi a ka yi yadda za ku taya da mutane a yadda haka ake so to shi ne a fi'ilu haka hada da haluti tasinuhu yulma ila suhuti wa man yafutu waqtuha wanda lokacin nan na na zikirin juma'a zikirin lokacin halara ya huce shi la yalzamu qada'uha rama ta ba yalzamta shi ba a yace ba a rama zikirin juma'a bila khilafin alamu yace ba tare da wani sabani ba ni dai wanda na sani a wurin shi ibn babul ali yace babu wani sabani a sani na cikin cewa kawai wanda zikirin juma'a ya tsere ne shikenan baya ramawa wa wa tarkuwa yusitu khairan jama'a in mutum ya bar zikirin juma'a ne saboda wani uzuri to daman abinda aikin da ka saba in wani uzuri ya gito ma Allah shi shi ne fiye masu suka alkawali kai ka rike wa Allah alkawali in lokacin nan ya zo duk lokacin nan zan yi wa Allah aiki kaza to kai lokacin sai baka samu wani abu wani ka samu wani amani abin da ya hana ka yi Allah zai cika ma Allah zai rubuta ma kamar kai kamar da yana aka abin da ya tabbata cikin hadisi na halin matahi ko ko mara lafiya kuma da man niyatul mu'mini khairu min amalihi a niyyar da kai wannan ta isa ta ta hiye ma aikin kama kawai za a rubuta ma ai da kayan miyan kai wani abu ya manta ko da mantewa ne kai kenan amma fa wa man wa man yafutu waqtuha wa tarkuha yufitu khairan jamma illa li udhri barinta wa tarkuha barinta yufitu khairan jamma yana tsere yana tawa alheri mai yawa ya tsere ma kamar kai sake ne alheri mai yawa ya barka illa li uzurin sai wa inda wani uzuri ne aridin mai gittawa alamma da ya sabkama mutum ya samu mutum wani uzuri dai kawai gitto ma hakan ya same ka to bayan da kayya yakshi ka fil fadli hudurul mustafa yace zikirin juma'a yana da farala mai yawa amma duka yace ya ishe ka faralan zikirin juma'a halartar annabi sallallahu alaihi wasallam abun zabi annabi sallallahu kun farkon zikiri yana zaune har karshe salla alaihi rabbuna wa sharrafa Allah ubangijinmu ya yi salati a gare shi wa sharrafa ya ƙara mai daraja sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a nan kenan za mu cin wiki Allah ya kai mu sati na gaba sai mu ci gaba cikin sati mutum shi fadil ya kudu farida wajen harkar kamar za mu yi abin da ya yi saura za mu tashi dai faralan yakutul fariya ci da alfati da kuma jawharatul kamal اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين